بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا تنفع والواحد لا تشفع اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا كلمة أو ما أعطينا كلمة فلا تعطي سعادته فلا تجعلنا نصاب بربه إذا نجحنا ولا بالناس إذا فكرنا بل عندنا دائما كل فضلا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. wanda aka sa masa sashen karawar wasa da madina watakila za ta ba da mamaki a kan yadda zan juya ta watakila ba zan yi maganganun abubuwan duk da aka gani da shi na matsaloli ba domin babu nan da za a zuwa wa ya ji balle kuma ya gyara abinda ni na fahimta ko zan magana a kai shi ne irin darasin da na koya na gani dangane da haɗuwar al'ummar musulmi a wannan gurin duk suka zama yoyoyo tare in ya ba shara kuma na sake gane cewa a yau al'ummar musulmi kari ya riga ya gama cinye su ba za su iya motsa abin da yake tsaye su girgiza shi ba balle ma su tumɓuke shi ba don kawai sai saboda launi da al'ummar musulmi suka samu kansa da kuma wani abu da ya tsara bani tsoro wanda annabi ya faɗa a madina yana nan a rubuce ɗayar wacce take hannun dama annabi yana cewa innal imana la ya'rifu ila al-madinati kama ta'rifu al-hayyatu ila zuhriha wannan hadisi ya ban tsoro kuma hankali na ya tashi yana kuma ƙara tashi har yau tunda annabi ya faɗi wannan kalmar cewa imani wato ya kwatanta shi da maciji idan ya fito da garani ya fata kai kowa sai ya ga da baya kuma sai ya ragana amma da ya sauke kansa kasa kowa da madoki da shi in an doke shi a kai masa duka sanan a taba shi a jela a taba shi anan yana ciki ciki da zarya nan idan abin ya ce a guji zai koma ran yake to sai imani ya komo ya komo a duniya iya madina kadai la ya arzu ila al-madinati kama ta arzu al-hayyatu ila kullha to wannan alamar ta fara tahowa ba don komai wace saboda al'ummar musulmi ka'idar da ake so a zama sai gaba su dai amanta da ita to wannan haɗuwa da al'ummar musulmi suke a wannan wuri na gani na dubi cewa za a tare a masjidin lafin haram al'ummar za a yi kamfara guda ɗaya kowa irin su zai limani ɗaya alƙiblar ga tana a gaban kowa ka'awar tana gani amma tasiruhum jami'an wa qulubuhum shatta duk jikin ne a wurin kan amma zuka kan kowa da ba sahu in za ka shiga wani gaba jikin ka bane sai ban ya banga ba zai baka ka shiga ba to kaga an shiga cikin halin Allah wajen halin sarkin halin da za a yi kuka to dan haka ni abin da ya sa abin da ya fahimta kuma na ga ya kamata in faɗakar da al'ummar musulmi a kai shi ne wata aya a cikin suratul anfali wannan aya ta cikin suratul anfal ina tsammanin aya ta jan dari da saba'in shi annabi alaihi salatu a ubangiji mai cikin sarki yana cewa wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai mazan su da matan su masoya juna ne kafirai suna son juna mutukar son juna Allah madaukakin sarki ce illa taf'alu in ba ku aikata haka ba kuma ta kun fitnatin fil ardi fitina a zata auku a doron kasa wa fasadun kabiru da fasadi babba babu inda Allah ya ce musulmi su koyi da kafirai sai a gurin kauna kuma kowanne mu nan ya san kafirai suna kaunar junan su abin da ya sa musulunci ne wannan kira saboda shi addinin musulunci shi ne addinin da Allah ya aiko dukkanin manzanni tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabin da izo da musulunci izo domin ya zo da ka'ida ta tauhidi kuma akwai gwagwarmaya tsakanin shi annabin abin da bijire mata to shi addinin musulunci wannan wanda annabi alaihi salatu wasallam ya zo wanda shi shine sakamul adiya shi ne sakamakon dukkanin addinai gaba daya shi yasa ma ranar da annabi alaihi salam ya tsaya a arfa Allah ya saukar da aya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addini wanda tun daga annabi adam aka yi ta tahowa to daga annabi alaihi salatu wasalam Allah ya cika shi ba sauran annabin da za a sake aikowa sannan kuma ya cika wa kowa ni'ima yace kuma na zaba muku addinin musulunci da musulmi hanyar ku ta rayuwa da haka shi addinin musulunci yana da manufa guda biyu ɗaya ta duniya ta duniya abu uku yake nufi da mutum abu na farko shi ne kwace kwakwalwarka da tunaninka ya mata saiti ya raba ka da surkulle ya raba ka da kokana ya raba ka da canki ya raba ka da bauta wa sha'awa ya raba ka da tsoron ba zai raba da ni na biyu kuma shi ne islamul fardi kulfiyan wa nafsiya kowane mutum ɗaya a yi masa saiti a gyara shi a halayensa da ɗabi'arsa kowa idan su ya ce ala tambarsa na uku kuma shi ne ikamatul adalatul istima'iyya tabbatar da adalcin zaman tare ki zama na in an zo an zauna al'ummar musulmi a tare ba da raba wala jarara babu cuta ba cutarwa kamar yadda aka samu lokacin annabi alaihi salamu bayan ya wuce zamanin su ma baka yake khalifa an ce da yana kace na umar ya zama alkali sai da aka shekara biyu ba a taɓa samun mutum ɗaya ya kai ƙara ɗan uwansa ba saboda an sami al'adalatul istima'iyya adalci na zaman tare kowa yana kan wato hanyarsa da kuma iyakarsa shi ne na duniya in sun tabbata shi ne za a samu rayuwar a zauna lafiya a lahira kuma abu biyu ne ɗaya dai shi ne shiga aljanna biyu kuma an an shiga aljanna alfa'a a sami yardar Allah shi ke nan ba za a fitar da cikin ta ba har abada to wannan ita ce manufar addinin musulunci dangane da rayuwar duniya da kuma lahira to don haka duniya ga baki ɗaya in muka kalle ta za mu ga wato sansani ne guda biyu ɗaya sansanin su ne sansanin da suke bauta wa Allah wahdahu la sharika la ɗaya sansanin kuma su ne sansanin ɗan tawaye sansanin ɗan tawayen kuma ya kunshi wato ƙungiya ɗaiɗaiɗai guda uku ƙungiya ta farko wacce ta fi kowace ƙarfi ita ce ƙungiyar kafirai ta biyu kuma ita ce ƙungiyar munafukai ta uku kuma ita ce ƙungiyar fasikai to waɗannan sansani guda biyu kowanne ya ɗaura ɗamarar yaƙi da ɗan uwansa waɗannan rundunar guda uku a tsare suke to idan wannan mai mutum mai al'umma guda ɗaya idan ba ta zauna cikin shiri ta samu tsari ba to ba wahala waɗannan rundunar guda uku za su rubuta ta to shi yasa ubangiji ce su kafirai sakan ta masu ya shashe ne in ba ku yi haka ba ba tana da fasadi za ta akwa doron ƙasa domin su kafirai a dunkule suke a dunkule suke da kuma ƙarfin su suke tasowa don su kare ƙarya to ranar da aka ce maka musulmi sai dai san an kallon ka fito su kare wancan kallon ya fito ya kare ba yanda za a yi suke ce kan addinin musulunci dole sai an waye gari an yi fit for tat yanda suka fito a dunkule musulmi su fito a dunkule aka bauza musulmi su kare to abin da musulunci yake nufi kenan to amma sai aka waye gari su a dunkule suke amma al'ummar musulmi ba a dunkule ba don haka Allah madaukakin sarki ne mana bayanin kowane wato kowace kungiya daga cikin wannan sansani na masu wa Allah tawaye Allah ya faɗi irin ayyukansu da irin alamominsu na farko dai kafirai ya gaya mana ba don auliya o ba adam sasan su masu ya sace ne to bayan sun so sace ne kuma suke yin su kuna amwalahum ne su jo an sabilillah duk abin da Allah ya hore musu suna narka su domin su tokare hanyar Allah kada abu Allah wannan ita ce aikin da kafirai suke gani da rana kuma kafiran nan ga baki ɗayansu da mushrikai masu bautar gunki da masu bautar ɗagutu da kuma waɗanda suke bauta wa wuta da masu bauta wa gishiri ko fatanya ko wani kere da kuma yahudu da nasara ga baki ɗayansu ja haɗe ne duk alkufur millatin wahida hanya ce guda ɗaya ita ce son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kokarin rubuta addinin musulunci saboda haka wannan hanyar su kenan duk abin da Allah ya masa za ta da karfi wuri ɗaya sai sun ga bayan addinin musulunci wannan shine burin su kuma wato rundunar ta biyu a cikin wannan sansani su ne munafukai su ma Allah madaukin sarki sai ya faɗa almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya ba'd munafukai maza da munafukai mata sakan su masoya sake ne amma ne suke yawon bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf kullum umarni suke da miyagun ayyuka kuma suna iya karfin su akan su hana kyawawan ayyuka sannan wa yaqtiduna aydiyahum suna kuma zuke Allah ta ba ta da sunar ka zuce saboda Allah ta hanyar da za su ga an taimaka wa addinin Allah ta sun yi kokari su ga an toshe ta to kuma su ma ba su kai haka masoya juna ne su kuma alamar su su ne rizquna anta su alfaru sakitin lazina amanu kullum kokarin ta alfata ta yawaita cikin al'ummar musulmi sai ranar da masu gyara suka fito duk sirrin duniya a yi musu dan a dan kofar da su a samu banna ta kabari ta fi karfin gyara wannan shi ne abin da Allah ya nuna mana cewa waɗannan rinjina wannan kankanin da rinjina guda uku kowanne su a tsare iki dare da rana a cikin shirin iki kuma ya amince zai iya sai da ransa akan ya rubuta addinin musulunci idan muka dubi munafunci hawa uku ne akwai munafunci wanda yake ɓoyayye akwai munafunci hajiri akwai munafunci muta'alimi munafunci muta'alimi shine wanda wato dan munafuncin duk wani ne gaskiya kokari yake sai an kashe shi ranar da annabi alaihi salam ya tafi yakin tabuka na ana da ana hawa hawa munafunci masu muta'alimi din su ne da suka ji annabi zai dawo suka tsaya ba za su ji kunya ba domin ka tun a madina cewa annabi shi ne madina sai dai ana dawa ta karkashin kasa a kabari ya dawo kuma suka ji labarin da shi ya ta wasu suka ce aiko wannan kunyar ba za su ji ta ba ga ya ce ama waje su lullaba fuska su shiga buntu su ta ba mazaunin masu tare da sun je sun aiki ce kullum sai su tattaɓa annabi ta koji sun je ba za su ji kunya ba to kullum a cikin tsari suke to amma al'ummar musulmi su ne waɗanda ba yanda za a yi su samu damar nasara a kan waɗannan sai sun zama su ma suna da tsarin a dunkule suke guda biyu akwai alƙula akwai jagora duk inda in motsa nan za su ji in ya tsaya a nan za su in ya gaba za su gaba sai sa wani ce in al'ummar musulmi ba su haka ba to suna da fasari za su afkuwa doron ƙasa saboda haka abin da za mu fara gani shi ne yaya waɗannan mutane su kankanin suka fuskanci addinin musulunci lokacin da ya bayyana a lokacin da addinin musulunci ya bayyana Allah ya faɗa ainihin siffar muminai cewa almuni nuna almuni na ato ba a duhun auliya uba ne muminai maza da muminai mata sakin su mato ya sashi ne ne aikin su ya amuru na girma a rufe wani hauna anil kusari suna umarni da kyawawan ayyuka kuma suna hana miyagu wani kimona salata wani tunan zakata suna tabbatar da sallah suna tsiri kuma suna ba da zakka sannan wani bi'un Allah wa rasula suna bin Allah da manzansa sau da kafa ulaika sai hamhumullah waɗannan su ne wanda Allah zai ji kansu to wanda duk baya cikin irin wannan tsari san junan nan da kai da sallah da ba da zakka da kuma bin Allah da manzansa to kar mutum ya tsammani yana daga cikin wanda Allah zai ji to da nabi ya zo mu'minai suka ba da gaskiya a haka farkon abin da aka fara masa alaihi salatu wassalamu shine kafirai a lokacin na waje da ita su tsibirin larabawa wato suna tarjuma da juna akwai daular farisa da daula irin ta rom ta farisa a wannan lokacin da musulunci ya bayyana ta fi shekara dubu hudu da kabuwa suka gwamna faɗa a zami da su da rom farisa ta rugurgu da rom Qur'ani ita ce ce alif lam mim wani bacin roma fi adanal ardi ومن من بعد غلبهم سيغلبون في ضد سنين لله الامر من قبل ومن بعد Qur'an ya jawo hankalin mulmulai suna cikin halin kunci da karanci amma ce ku kalli abin da yake gudana a waje an yi yaƙi fa tsakanin Farisa da Rum amma Farisa ta karya Rum saboda ita fa Rum tana da addini ba samawi shine addinin Kirista saboda sun fake da abin da Allah ya kawo da Annabi Isa alaihi salam na Injila sai aka musulunci sai ya mara musu baya saboda waɗancan wuta suke bautawa yake za ta rama a ɗan kato shekaru kaɗan daga uku zuwa tara kuma suka rama ta to lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam ya ce wannan mutanen masa da baki ɗaya mushrikai sun yi amfani da ƙarfinsu da dabararsu akan su hana Annabi alaihi salam wannan domin shi abinda musulunci yake kira shi ne ɗan ta ɗan adam daga bautar wani Allah wato bauta wa wani mutum ɗan uwansa ko ya bauta wa sha'awa ko ya bauta wa surkulli a raba shi da wannan a kai shi bautar Allah shi ɗaya ne zai zama mai ɗanci to mutan maka sai gaya za a yi haka waɗansu naɗe suna kwaɗe jinin mutane ta hanyar bokanci waɗansu ne shugabannin gumaka idan an daina wannan hanyar da suke bi su tara abin duniya za ta rushe saboda aka suka tsaya tsayin daka a kan samun annabi alaihi salamu wannan aka je aka dinga bin hanyar lamana aka dinga kiran babban sa ana gaya masa kai mar kaza kamar kaza aka kira wasu yake na rantsa da Allah babbana ba za su ɗora mun rana ta faɗa ta ta dama ta narka da dan zafi kuma su ɗora mun wata dan sanyi ya daskarar da ni wallahi ba zan bar wannan yaɗa addinin musulunci ba sai ya tabbata ko kuma ni na halaka annabi alaihi salatu wasalam ya tsaya a wannan aka zo aka ce da shi to idan shugabanci kake so za mu haɗu mu naɗa ta zama shugaba mun daina yanke kowace irin shawara sai da izinin ka yace ai ban taɓa ce da su yana buƙatar mulki ba sai da ce idan kuɗi kake so za mu karo karo mu tara ma kuɗi sai ka fi mu dukiya yace ba wannan nake so ba yace idan aure kake so za mu duba a cikin kabilan nan sai an sami yarinya da babu kyakkyawa kamar ta mu aura mu ma'aura mu sai ki duba wannan ke bukata ba ni dai bukata kan isar da sakon Allah zuwa al'umma da sai ga wanda hanyoyi na lamana sun fi suka ga to kamata duk su daɗe mutane zuwa bansa waɗanda suka ba da gaskiya da shi a lokacin rauna na ne bayi ne waɗansu waɗansu yara ne haka matasa fara kama bayan aka fara azabtar da su farkon wanda ya fara shahada a addinin musulunci mace ce su mai yake aka kama kafa ta ɗaya ka ɗaura jikin raƙumi sai ma jikin raƙumi abuja yana kasa mata mashi al'aura ta suka fara ta aka wawari yasir aka yi masa haka annabi alaihi salam yana gani abin da yake cewa saboda babu yadda za a lokacin sai cewa da su sabaran ya ala ya kir inna mau'idakum aljanna ku yi hakuri iyalin gidan yasir alkawarin ku da ma koma aljanna aka wa wani ɗansa amma da za a yi mata haka yi faɗa abin da suke so a baki banda zuciya ta kyale shi aka kama irin su bilal a tuɗe ta haihuwar uwa a kwantar da shi a ɗaure hannunsa a yi mata gashin kuma a cikin rayin mata sai da ya ɗau zafi a kwantar da shi a ɗauko dutse a tsora ma duk gaba cikin jikinsa ba wacce ba a yi wa azaba ba in magaraba ta yi wato yashin ya huce a ɗauke shi a mai da hannunsa baya a ɗaure a ɗaura masa igiya ta shaƙe masa yana numfashi da kyar a baya ran gari tsirara babu su tafiya cikin su dinga keta da shi garin mata kawai ba don komai ba sai don ya ce rabbi Allahu Allah ne ubangiji na aka ci gaba da yin wannan annabi alaihi salatu wasallam yana gani abu ne sai ya kawo shi ma kansa ya kai ga matsayin ya fita tsadifa ya yi kiran shi zuwa addinin musulunci suka haɗa shi da wawaye ana jifanta ana zagi aka yi masa kace kace da jini yace bai ma san inda yake tafiya ba sai da ya zo karanin sa'alam ya farka ga an yake jibril ya zo ki da shi ubangiji yana gaishe da mala'ikan dutse in kana so garin nan yanzu a ɗauko garin a saka shi kan karkashin a ɗora shi kan dutse a ɗauko wani a ɗora kamar dan dutsen nika da dutsen nika a nika garin gaba ɗaya sai ya ce a'a اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون لا تسلموا تعالى مسلمي با يا روقا musu hidaya ya yi musu hanzari ta sani ba kuma ya jawo su a duka ya ce mutanen sani to da ka annabi alaihi salatu wasallam ya dawo maka a da sai ya kawo sai da ya umarci sahabbansa da su hijira su tafi habasha aka bi su habasha din ma nan ma aka shirya yana za a kore su Allah ya taimaki addinin musulunci Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya tashi karanta suratul Maryam sarkin na wannan lokacin ya fashe da kuka da shi da fada sai karba addinin musulunci an koro mutanen Makka sannan mutanen nan suna zaune a Habasha sai rikicin wato maganar karatun wato suratul Najm ita so annabi ya karanta suratul Najm saboda surar tana da daɗi wajen karatu ko musamman wanda ita ta daga Jibrilu yana fito da ita madararta fasihin mutumin da a duniya ba ta uku fasihi ne kyakkyawan harshe irin sa da lafazi suka ji shi yana karatun ta a sallah ina tsammanin ta magarba ce da yazo yana karanta ga abin da ta kunta yana faɗa irin aikin Allah annahu huwa al-haka wa abuka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjayn zakar wal unsa wa annahu agana wa akana idan ana kalista yana zuwa fasjudu lillahi wa abuduhu duk kafirin da yake gurin bai san lokacin da zai shiga ba wannan sai ta aka je habasha aka ce ai duk an musulunta maka suka dawo aka ci gaba da azabtar da su dole suka sake komawa a ƙarshe dai a gurin da ƙurayshawa ko uban mutum aka kashe ba ƙurayshi a gurin da in ya ga wanda ya kashe uban nasa ba zai ɗaukan sa ba shine harami na masa in ya ga wanda ya kashe mahaifinsa ko ɗansa ko ɗan uwansa da balarabe da magana ɗaukan fansa in bai ɗaukan sa ba daman shi ya ɗauka cewa Allah ta shi alƙiyama ya bar wa jikokinsa abin faɗa baya iya bacci baya iya ci baya iya sha ya ɗaukan sa balarabe ne za a kashe masa ɗa zai ce ɗayan uku ko a bani mutum ɗari in kashe a maimakon sa ko a sa tsani a hausa ma a ɗebo taurari a kawo in wasa da shi in gaji in amaya ko kuma a yi yaƙi tare da ni to amma duk da haka in sun ga wanda ya kashe mata dan uwa a harami ba za su taba shi ba amma saboda gaba take tsakanin kafirci da musulunci annabi a nan gurin aka shirya masjidi da za a yi mata tafi a kar a kashe shi kuma a nan suka tara makaman suka yi shirin su fito su kashe shi to ko a nan muka tsaya an san kafirai iya karfin su suke akan da ya ɗi shigo nuran nan amma wai aballahu illa an yi kimma nuran suka yi wannan bayan sun yi wannan abubuwan duk annabi alaihi salatu wa salamu Allah madaukin sarki ya tsere da shi ya samu ya fita ya bar maka din aka ce hijira tafi madina a nan ma suka bi shi ba irin abubuwan da basu ba a hanya Allah ya kiyaye shi har ya isa kuba ya kwana ashirin a nan daga nan ya tashi zai shiga madina mutanen madina suka tare shi suna kala albadru alaina min samiyatil wada وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المودع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا bayan sun yi wa nan maraba yahuda suka fito suna kallo ba tare da ransu yana so ba annabi alaihi salam yana zuwa madina sai ce abu jiza a share filin da zai masallaci kuma a share filin yin kasuwa saboda ka al-islamu dinun wa daula sayfun wa mus'ab addini ne wanda za a masallaci kuma za a fito a tafi da harkar banki a kasuwanci da aikin soja da komai sai na ta tsari to da ka yahudu da suka ga haka da suka ga suna tsotsa jinin jama'a ta hanyar riba amma wannan kasuwancin da yake a yi guda shiga wannan za su yi ba za a samu damar cuta ba kuma damar su matsera ne su yahuda suna kera ta kubba sun haɗa ausu da hadarar jirgima suna ta yaƙi suna kashe juna kuma duk abin da suka samu sai su je su ciwo makamai a gurin su su kashe junansu sai da take a madina a kasuwa idan mutum yana tafiya yana jin tsoron kibiya za su iya sauka kahun zuciyarsa annabi alaihi salam ya zo ya haɗa kansu ya daidaita suka daina yahudawa suka samu asara a nan sai kuma an kafa kasuwa irin ta musulunci annabi alaihi salam ya tura mutum goma sha uku karkashin jagorancin Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yace su bidan su zaga masa gefen Madina suka zaga sai gani suka dawo bayan kwana biyu sake tura mutum goma sha uku karkashin jagorancin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu suka zaga masa suka dawo bayan kwana biyu shi da kansa ya fita ya tafiya ta kai kilomita goma sha biyu gida sai Yahudi suka ce wannan ba su jira izo ba ƙarfi zai wannan ta zai ike na aikin soja bayan ya kafa kasuwa ya yi masallaci kuma ƙarfin soja zai kafa a garin nan so da kallon maganin sa da ya fara ganin sharrin yahudawa sai ya jawo kiran sai ta zo a kulle yarjejeniya zaman tare aka zo aka rubuta sahifa aka yi komai aka kulle yarjejeniya aka zauna ana kan yarjejeniya sai yahudawa suka zo daga wani gari suka ce ya rasulullah muna so mun musulunta ka ba mu mutane su koya mana addini sai ba da mutum biyar mutum biyar nan gaba ɗaya suka tafi suka tafi da nan sai suka dawo waɗansu suka zo kuma sai suka ce ka ba mu mutane su zo su koya mana addinin musulunci annabi ce ai ba zan yadda ba an yi man ɗaure zan yadda aka ce mai ba sai shugaban ayarin yace ana jarun ni na lamunci annabi alaihi salamu ko ya san in dai balarabe yace na lamunci to ba zai cuta ba sai ce ki kenan sai da aka ba su gwarazan sahabbai guda saba'in da suka tafi sun je ƙauyen nahiyar tasu karkarar sai dangin suka ce mai sanzanta mai sai sun kashe waɗannan shi kuma ce ai ga alamunin da na ɗauka sai yan wasu suka ce eh tun da haka ne ba za mu ji kunya ba shi shugaban su bai tara kan nagarin sai ce in kun ki bari in zaga kauyukan haɗo mutane ya ga mutane suka zo sabon nan gaba sai suka ce sai mutum ɗaya shi ya tsira ya zo zai shiga madina ya game da yahuda biyu ya kashe su a nan annabi alaihi salam ya mun yarda zai ya zaman lafiya da su sai mun biya biya amma ba ma kallo ɗan can mutum sittin da karan ba aka zo wajen biyan biyar da annabi ɗaje aka zauna sai suka kai shi gindin bene a sai sun shirya wani margamar kan dutse su bukon wata a tashi kashe shi sai jibril ya gaya masa annabi sai ya tashi kamar zai bawali sai komo gida sai suna bakar suna zaune shiru shiru aka gama taunawa ya koma sai ce kun ji abin da suka so za su yi to daga nan fa da tura ta kai mango ce dukkanin da yahudu ya kore shi daga madina za ka fara fudda su bayan sai ya sun gama shirye-shirye wanda kafin a zo ga nan annabi ya fita badar da ya fita bazar itar ayari ayarin nan suka wuce bai sare bai same su ba mutan maka sai suka ce ai su tun da sun fito taimakon ayari duk da ayari ya tsira ba za su tsale ba sai sun zo sun koya wa annabi alaihi salam da sabai hankali suka fito fito ba irin wani ba yi da nuna mutane su isassu ne zonan aka yi karan bata al'ummar musulmi ba yawa su ɗari uku da goma sha uku ta kogi kwaya biyu doki biyar sun kai guda takwas waɗannan ku koyaushe rakumi goma ake sokewa su cinye gaba ɗaya saboda haka aka fito ubangiji ki ba gudu ba ja da ba ba kuma za a koma a nemi taimako ba hakan za a yi amma sai ba su karfin dubu da biyar yace da su ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya koma su imani in kun gamu da rundunar abokan gaba ku dage ba gudu ba ja da ba sannan na biyu sai ce wa kullu allaha kasira ku ambaci Allah da yawa zai ba ku taimako sannan kuma na uku sai ce aje Allah wa rasulahu ku ba Allah da manzansa duk sako in za ku yi zai karya ku in musulmi suka yi sako to kare su tana cikin nan yasa kina umar yake cewa za a tasha alaikum kasratul adadi wal udda walakin afsha alaikum al ma'asiya ba na ji muku tsoron tarin abokan gaba ko makamansu saban Allah ta ɗaya nake ji muku tsoro domin in kuna su sai Allah ya zara hannun ke tare ku sallah ce bi Allah wa rasulahu ko ba Allah da manzansa na hudu sai ce da su la tanazabu kar ku dinga jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce a'a kaza yake fa tafsiru sai ku kari wata da habari hukum karfin ku kuma sai ku tafi ai muku roci na biyar ku ce wasu biru inna Allah ma asabiri ku hakuri ku hakuri a da aka fito da masu takobi biyu da wayancan da suke da tarin makamai da rakon wajen ɗari bakwai kankanin lokaci sai ga shi an tarwata waɗancan an kashe manya manya irin su abuja da su umar su ibn halaf su ibn abi mu'ayy duk an kashe guda saba'in an ɗaure saba'in kowane an tungule waɗannan sun yi ɗaiɗai sannan wa alaihi ya ce da abdullahi ibn rawaha ta tashi sai da zaid ibn harisa da jallahu anhu ta hau ku tafi madina ku faɗa na yi nasara da suka bi duk unguwar da suka ba a madina suka ce annabi ya nasara sai ka abu ibn al-ashraf shugaban yahudawa sai ya kalle ta ce ba gaskiya bane ya za a yi shiga da mutan maka suka yi ta madina bayan sun yi ta madina ana cikin yin wannan matsalar sai aka je jirin musulmi suna cewa ayyubuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna sadaqa Allahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wa'ada dan su ba wani zuburantu ake wani hawan daba ko wani karya ba abinda suke kira kenan arifuna mun dawo ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu godiya bauta ga ubangijin mu hamiduna muna masu godiya gare shi ba dan komai ba sadaka Allahu wa'ada Allah ya cika alƙawarinsa wa nasara abda sai mu ci bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hada ya kuma kai dinar kafirai shi kadai ba su ma dauka sun yi komai ba to da aka shigo Madina Ibn al-Ashraf ya ga wannan ya ga man a daure guda sa ya fi masa doron kasa alheri bai ga amfanin da zai zama yana raye haka ba ya ɗaura shi ya shiga ƙungiyar larabawa ya dinga haɗa kan suna buga shi ku zo ku ɗaura ɗamara mu ya buji mu taimake ku sai zai ce to ka abu kai kuma da ni sai ka san a saura cikin da bayanta da ya mana gaskiya da mu da shi waye a kan gaskiya ya ce ya za a ce mai bautar Allah ɗaya da kuma mai bautar alloli da yawa gaskiya ai ko ne a kan gaskiya isa da ba ki aka ce ta alamtar idan zina kuna shi ban nuna shi tabi yuni nuna jirgirci wa tagut da kulun lil ladina amanu haula ya adamina da kulun zina kamar haula ya adamina ladina amanu sabida Allah ya mana cewa waɗanda Allah ya ba shi ilimi amma sun yi da jinsu da tagutu to fata wanda za su dinga bayarwa ta ƙarya za su dinga bayarwa sai a ce mai bautar gunki ya fi mai bautar Allah shi kaɗai nan da nan ya haɗa kansa sai da ya haɗa kan mutum dubu goma a lokacin da musulman duniya gaba ɗaya ba su kai dubu uku ba aka zo madina aka kewaye ta aka yi ƙoƙarin ruguza al'ummar musulmi suka ce ai a yi kaza a yi kaza idan an yi wannan in musulmi sun yarda in dare ya sai suke sai mu je mu buɗe hanya kowace kofa mu nuna musu nan gidan wani nan gidan su su kama musulmi a hannu annabi alaihi salam ya ce da sahabbai ya za a yi to Allah a lokacin ya taimaki musulunci da wani gogaggen bawan Allah wanda ya sami wato kwarewa ta rayuwa fari shi da Allah ku anhu domin ya samu nan ki shiga nan ki fita nan bai sadu da annabi ba sai ya haura shekara ɗari a duniya saboda sai yana da mutukar kwakwalwa da basira da experience da zaman duniya da harkar yau to da ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi ba da dama a zo a yi wannan handak gwalalo a kewaye madina sai da ta kai musulmi ba yawa kafa arba'in ake ba mutum goma sai sun yi rami shan kan mutum mutum ya miƙe hannayensa haka kuma a sake kamar haka namun da in doki ya wuce gaba zai iya fita ba haka ake dinga amma da ake kira ka samu ragowar guri wanda ba za a samu mutane za su haka a gurin ba a wannan lokacin da suke haka kwanan su uku ba wanda ya samu kwayar abinci da ke bakinsa har annaba ya salam tsoro ya tsoro kafirai sun da sun fito sosai da kan kabila daban-daban kowa ya ɗora kamara sai an rubuta musulunci annabi alaihi salatu wasalam aka yi wannan shine da a masjidul fath ya kalli taron ya yi sallah ya yi addu'a sai yake da sahabbai a cikin kunan idan akwai wanda zai iya tashi ya je zaga min gefen ramin nan ya zai bani labari zan masa addu'a ga gidana ga na sarjana amma wallahi ba a samu wanda ya miƙe ba saboda tashin hankali ba a samu ba saboda gangan kwanda kafirai su sai da in zaɓi hujin fati ibn badar yaman yake tashi jika dole ita ce shi zai izaga ana cikin irin wannan matsayi sai ga amr ibn wud wani karfan kafiri ne ne da karfin gaske domin a lokacin akwai karfafa irin su abul asad ibn kilda wanda zai je kasuwa a taɓe rakuni a ɗaura kirjin a kafansa a tara mutane su ya ce in kafar ta sai motsi ko nawa ake so na kuɗi zai biya sai zai kirjin rakumin ɗan ya ɗin ke biyu amma ba kafar ta sai motsi ba sai da amur ibn wujji ya fito da takobi yana kirari aka rasa wanda zai fito ya ansa masa a hazam sai sai na ali shekara ashirin da kaɗan sai ya fito shi ni gani dan taresa shi ne sabon suka ce ai ali annabi ke fita da shi alaihi salam kina ne fito ce ga ni zan iya da kai kuma za mu buga a yau ki sai ce da shi kai samari yaro mun yawa sun gaza da ni balle kai tausayinka nake ji kan da jin da jininka shi ke ta yin sauke na ni ba na jin naka shi ke kai wa sunan kamar shi ne Ali Haidara dan Abi Talib shi ke ma yayin ta aboki da ni shi ke ni ba wannan dangantaka tsakanin da kai ya buga ya buga ya buga a kan ya tsora shi na da abiki dole sai da Amr ibn Wurd ya fito shi na da ya fito da zulfika annabi da yayin kallon sai ce sarajal imanu kulluhu wa sarajal kufru kulluhu imani tsagwaransa ba mai imanin ba ma imanin tsagwaransa ya fito kuma kafirci tsagwaransa shi ma ya fito an san ai isara ce duk ranar da ake aran gama da imani da kafirci wa yake kare kafirci mawalaman tarihi sun ce sai da aka kwan biyu ana kada takobi ba wanda na ke taba na kankansa to a karshe shi ne ya samu dama iddaki goshin shi da na alijini ya fara wanke masa fuska ya fara shiga ido sabon suka ce mu cewa ta kai mara addu'a ya rasulullahi a tsari shi ana cikin wannan sinalin samu dama in tare mar kafa da ya ɗau kafa da jefe shi kake shi ta ce da sun kuwa da tauki sai ka kwantar da mu a hakan da izo da yaga abin ya kai ga karshe da yaga yadda zai wuce na alkai fatar zai ma an ce da isin kuce shi da fadin takobin da ya haka kama kawar ta guda biyu to shi an sai ta gefe shi na alkama ina nufin da ya ga raba shi gida biyar tsakiya to ya raba shi to amma kafin shi na alin gida bincika din ya wuce kawan zuciyarsa ya fito baya sai ya faɗi nan in musu nan ka cire sura ba sai musulmi sai ne suke kabbara goma sha biyu saboda godiya ga Allah to haka ake a hajab din wannan har Allah wanda sun sarki ka dauki duka ta ciki taron wannan to wannan yahudawan su suka ta ciki to ba za su hakura ba sai sun yi kokari ne munafikai yanda za a jefa wato kokonto a cikin zukatan musulmi dan ne isa musulmi suke nasara duk yakin da za a yi ba su da yawa sai suka gano aikattawan jagoranci kuma da amincewa da wannan jagoran sai suka ce ya kamata mu fata wannan jagoran a daina kaunarsa kuma ko ana kaunar shi babu cikakken aminci tsakanin mutanen sa da shi an yaka zamu karya su da suka ga haka sai suka ga annabi alaihi salam ya auri Zainab binti Jahash radiyallahu anha sai suka ce ai kuwa a shari'a ya ce mutum baya auren matar ɗansa dan ne shi ya auri matar Zaidu ai matar ɗansa sai suka jefa wannan a Madina ba sai Madina ta dauka ta dau zafi ba da ayyuka kai ya kawo yana neman kwaci da Allah sauke da suratul ahzab sai ce falan ma qada zaidu min hawa daran zawajina ta لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ubangiji ya nuna masa cewa shi ne ya aura wa annabi alaihi salam wato zainab binti jashi min fauki sabin samawatin ba wani mutum ba kuma saboda irushe tsarin tabanni wanda za ka dan wani kace ka mai da shi dan ka Allah bai yarda da wani asharar musulunci ba dan haka ake haka wannan wutar ta mutu bayan wata uku shida annabi bai ta yaki hanya da ila wata hadaniya ta afku a gindin rijiya wajen shan ruwa tsakanin wani jahajahu wanda yake Odago ga sai na Umar da kuma wani wanda yake wa Banu Auf ibn Malik Odago ana cikin wannan sai Abdullahi ibn Salula iji mu za mu karɓi mutane mu raine ku mu ba ku gidajen mu da dukiya kuma zo ku yi mana kamar koma Madina duk ma ku zo ku aulatanci to sai Zaid ibn Arqam da yaji yana karami sai zai ga Annabi alaihi salam sai Annabi ya ce to a tashi da aka tashi lokacin sauka a zango sai ki sauka aka tafi inda ya kamata a sake yin zango sai iki aka sake tsorance sai da ake wajen jini uku sannan aka sauka kowa ya gaji sai usaidu ibn hudai radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi baka taba tafiya irin wannan ba sai ce baka jawo dan uwan kai guda layi dan salo da cewa za a ku an koma madina sai ta rasulullahi wallahi sai dai shi mu kore shi amma ba zai ku ba a ce yi munafukai duk a wannan fitinar da suka so su jefa wanda yahuda suka tsara musu ba su bari ba sai da aka waye gari aisha ta kewaye haka dan shiga daji shi gana cikin mutane sun kwanta bacci ba ta iya tashi da safi da da asuba sai gari ya waye har matar sa sai karasa gaban annabi alaihi salam kamar yanda abu dawud ya rawaito haka kira shi ta yi muzuri a gidan mu gaba ɗayan jinin mu haka yake in dai mutum zai kwanta da zai tashi da sai rana ta fito shi Allah ta tashi ba a daji sai in ya tashi yakan tattara duk kayan da aka yi mantuwa saboda hankali yana shi ne zai kyau sai da Aisha sai ya fahimci ita ce sai ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ji ta farka sai durkusar da rakumi ya juya baya sai ma kalle ta bata hau ita kuma ji jawo tana zuwa sai munafikai suka ce da magana a ciki sai suka jefa Aisha suka jefe shi wannan matsalar sai ta fago dubun sai da aka fi wata bala'in ya kai bala'i musibar ta riga ta taba annabi har tsakan ɗakin sa kuma ta taba ɗar sahabinsa wanda ya fi kowa a gurinsa ko matar da kusanta a cikin duk matansa kuma idan wannan ta zama ba mutuniyar kirki ba to duk abin da yake kira a kai ya rushe saboda haka bala'i ya kai bala'i aka rasa yadda za a yi annabi ya dinga shawara ya dinga shawara ya dinga shawara aka rasa yadda za a bi warware a karshe dai sai da ya kiran taro ya hau mimbari ya tsaya cikin za al'umma ta rasa wanda za su kefa wa haji su rasa wanda za su taɓa mutuncinsa sai annabin da ido zai tsamo da su daga cikin azaba sai sa'ad ibn ubada in yi ya share kula idan wanda ya shirya wannan sharri yana daga cikin kabilar hajjarsu a yi mana bayani maganinsa in yana cikin kabilar ausu ma a yi mana bayani maganinsa sai sa'ad ibn mu'adi ta ce karya ta ci idan a kabilar ausu ne kuma sai mu bari ba mu annaba aiki ba ku za ku yi masa anan in za ku yi masa ku yi masa a hajjarsu amma mu a ausu kabilar mu zamu sai ka hayaniya sai ga takobi an fara garewa ana kaɗa shi a masallacin annabi alaihi salam wanda idan yana guri kowanne tsuntsu zai iya sauka kan sahabi ba zai ji ba sai ɗauka akan ku cikin yake saboda nutsuwa amma wutar da yahuda suka kunna sai gashi ta kunnu annabi yana a bari ba wanda ya saurare shi sai shi ya sauka daga mimbarin ya koma gida yana kallon ikon Allah to da bala'in ya kai ga wannan matsayi an samu wata ɗaya Qur'ani da sauka ba sai Allah sauka da suratul nur to anan ne yi magana ya jawo hankali din faɗi duk abin da aka faɗa ƙarya kuma annabi alaihi salam ba yanda za a yi iyalin sa masa domin alfaji sa shi bil fadisi na wal fadisi na bil fadisi da tayyibi na tayyibuna lil tayyibat to da wannan ba zai faru sai Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulu da Aisha da Safwan kubutattu ne daga abin da ake faɗa da kuma magajiyarsu suka ma yi hasara kamar kalmar da mai rabo taki kowannen su da kunnen su idan Allah ya ba shi gafara a nassin alqur'ani kuma har kasa ta nake ana karanta maganar gafarar ta saboda ka ubangiji ya lissafa yi bayani a gurin kuma kamar da alkali ya da cikin ashifa ke faɗa ce babu inda Allah a qur'ani ya amfani da kalmar subhanaka ta inda yake koyi wato cewa ina da ɗa Allah ta kaza Allah wala dan sai subhana amma a magana Aisha sai da ubun yace subhanaka sai qalu hada ihkum mudi wannan kariya ce mabayyana sai Allah ya ce ta sabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azima kuna daukan wannan magana ta sauka amma fa gurin Allah babba ce dan haka daga yau sai yau an ta udu ne miki bi abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku gargadi har abada kar ku sake irin wannan in dai mu'mini ne daga ranar yahudi suka kwance kamar ba za su iya samun nasara ba domin qur'ani ne riga ce da sahabi daga yau kar ka sake kaza to har abada ba zai sake ba to da ka suka hakura yahudawa aka gama da nasu kaidin a nan gurin dai wanda za su yi musulmi su warga da taron su abin yaki to daga waɗannan annabi alaihi salatu wassalam ya samu dama ya zo ya buɗe maka a ranar da ya buɗe maka sai aka gaya masa da hawa can da banu saki sun haɗa runduna sun fito da matansu da ƴaƴansu da bayansu da duk dukiyarsu za su yi yaƙi na ƙarshe a kan sai sun tumɓuke annabi don me zai zo da kariya ya karfatar kafirci ta maka daga makan ma inda ya buɗe can bai kuma gida mai wuce nan aka yi tafi zarfi aka tafi aka tafi ɗa'ifa ɗin tsakanin maka da ɗa'ifa a wani waje kwari da ake kiransa hunayi a nan abin ya abuwa na bai fita da mutum dubu goma da ya zo da su da ko mutum dubu biyu da suka musulunta ranar fitowa makka wanda a wannan ma akwai wani da ya shiga cikin musulmi yana yana binta da zimmar in dama ta same wa annabi mummunan aiki sai da lokaci izo din zai yin sai wata warkiya sai ta rike tsiya gidansa annabi sai dama gocin sai ta ba za ta iya ba sai ta Allahumma hadihi Allah ka shirye shi sai ce to da babana zan dauka wa ban sama wallahi yau da babana zai fito duniya saboda kai zan kai sai shiga ayayi to da ka shiga cikin hunaini sai musulmi suka ce yau da in dai dan yawa ne ba wanda yake karya mu sai Allah ya jarrabe su saboda a badar takobi fi ne da su yake mutu sai sai da yawan su musu dubi ta karfin Allah ba Allah zai ce Allah jin yansa ya koya musu darasi saboda manya ne sai wannan mutane suka dinga ruwan kiriya suka ɗauta kubba suka yi kukan kora na mutum ɗaya kan ajima waɗanda suke kewa da annabi alaihi salam